suka zauna a baya suka yi su bi shi wajen da lokacin da zai tafi makka inda tafiyar ta tsaya a hudaybiya da suka zo suna cewa ka nema mana gafara wajen ubangiji wato ba mu ki tafiya da gangan ba da iyalanmu da dukiyoyinmu ne suka shigaltar da mu Allah ya ƙarya suke yi ba abin da yake zuciyarsu kenan ba abinda suka kulle zuciyarsu cewa ba za ka dawo lafiya ba har abada kai da sahabbanka mutanen maka za su kama ku waɗanda aka yi wannan magana ake musu magana yanzu ka gaya musu satutauna ila qaumin uli ba'sin shadidin da sannu nan gaba za a kira ku ila qaumin zuwa waɗansu mutane uli ba'sin shadidin ma'abuta yaƙi masu ƙarfin yaƙi masu dabarun yaƙi masu ƙarfin sojoji da makami tuqatiluna hum aw yuslimu za a kira ku ku zo ku yi yaƙi tare da su ku yaƙe su ko su musulunta wa in tudiyu in kun yarda da wannan kira kun zo kun bi umurni yutikum Allahu ajran hasanan Allah zai ba ku lada mai kyau wayin da zawallau kamata wallaitun min qablu in kuka juya kuka ki zuwa kamar yadda kuka yi da farko a wajen tafiya hudaybiya yu'azzibkum Allah zai muku azaban wata irin azaba aliman mai wani irin radadi to wannan ulibati shadidin din nan malamai sun yi magana da dama akai wadan suna ce suna ce abinda ake nufi mutanen hawazin lokacin da aka gan fatu makkata za a je a yaƙe su su ne uli ba'sin shadidin domin mutanen ƙauye da yawa sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tafiya fatu makkata da su aka je yaƙin hawazin shine ake nufi da wannan wadan suka ce a a banu hanifa mutanen musailama ake nufi mutanen da sayyidina abubakar ya yaƙe su yaƙin ridda wadan suka ce a a faris da rum ake nufi to kowanne dai mafi dacewa da wannan karatu shine mutanen hawazin da saqif din tuqatilunahum aw yuslimun wa in tudiu yutikumullahu ajran hasana wa in tatawallay wa in tawallaytum kama wa in tatawallaw kama tawallaytum min qablu yu'adhibkum adhaban alima ليس علينا ما حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما a cikin wannan jinkiri na rashin fitowa a tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makka ko kuwa hudaybiya wanda basu- wanda suka yi jinkiri ba su fita ba suka yi laifi to su fi banda a cikin wannan banda makafi laysa alami harajun ba laifi akan makafi in ba su je jihadi ba ba su da laifi ba za a ce sun yi jinkiri sun ƙi bin umarnin manzon Allah ba wala Allah raji harajin haka kuma guragu gurgu shi ma babu laifi a wurinsa domin yana da larura bayyananniya da ta hana shi zuwa yaƙi din wala alal maridi haraj haka kuma marar lafiya shi ma yana da larura a fili wadda ta hana shi tafiya yaƙi waɗannan duka in ba su fito yaƙi ba suka zauna tare da yara da mata to babu laifi gare su ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار duk wanda ya bi umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu biyayya ya bi su nurkilu za mu shigar da shi jannatin aljanna wanda ake faɗa kullum ɗin nan wanda al'anharu korama guda hudu ta ji take gudana min ta ta gargashin ta umman ya tawalla duk wanda ya kauda kai ya kibin umarnin Allah da manzon Allah nu'azzibu za mu yi masa azaba wata irin azaba aliman mai mai raɗaɗi
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد حقيقة رضي الله عن المؤمنين ألا يا رجا يا يدد مؤمني wanda suka yi bai'atul ridwani wanda suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai'a bayyatul ridwani Allah ya riga ya yarda da su sun riga sun samu kololuwan abin da dukkan mumini yake nema domin yardan Allah ta fi aljanna daɗi wa ridwanu min Allah akbar zalika huwa al-fawzul azim samun yardan Allah ya fi samun aljanna zalika samun yardan Allah huwa shine al-fawzul azim babban rabo kenan to ga muminai sun samu babban rabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yi mu yi mu yi bai'atul ridwani ba zai shiga wuta ba su ne masu daraja ta biyu daga adu badri sai su hakika Allah ya yarda da su sun samu matukar abin da kowane mumini yake guri ya samu iz yubayi'unaka tahta shajarati a lokacin da suke maka mubaya'a a karkashin bishiya faliya ma fi qulubihim Allah ya riga ya san abin da yake zuciyarsu na imani da yarda da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anzala sakinata alaihim Allah ya saukar da natsuwa a zuciyoyinsu a lokacin da suke jin zafin sharuɗan da aka rubuta suna ganin kamar a sharuɗan sun a, rage musu haƙƙinsu ko lokacin da suke ba musulmi ba su yarda da irin wannan kaskasci ba balle yanzu da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu daraja da girman Allah sai girman annabi sai girman su Allah ya saukar musu da da natsuwa sun natsu zuciyarsu ta daina zafi ba kaman da ba wa sabahum fatahan qariba Allah ya saka muku ya saka musu da wani irin fatahi qariban makusaci wato budi na kuza shine za su samu haibara za a ba su budewan haibara kwanan nan lokacin da suka koma daga nan hudaybiya din wa sabahum fatahan qariba ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وبنجي يا يرددسو كما زي ساكا مسو دغنيمة دفتحي أقوزها ومغانم كثيرة يأخذونها akwai ganima mai yawa a gabansu za su same su domin sun samu ganima mai yawa a khaibara din da suka yi suka samu fatu khaibara wa kana Allah kasan Allah haka yake azizan hakiman abin da yasa ake masu tafsiri lam yazal muttasiban bi zalika a larabci in kace kana fulanun amiran da wani sarki ne to yanzu ya zama ba sarki ba kenan amma Allah nake wa kana Allah azizan hakima haka Allah yake mabuwayi ne mai hikima ne mai hukunci وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ومغانم كثيرة bayan wannan ganima da za ku samu ta yakin khaibara akwai ganimomi masu yawa a gabanku za ku same su sahabbai za su same su almumini na ɗin nan ya ku zo na ha wa kanan lawa azizan hakima wa da kumullahu Allah ya yi muku alkawarin maganima ganima mai yawa ta ku zo na ha wa da kumullahu maganima kasiratan ta ku zo na ha fa ajjar lakum hazihi amma Allah ya gaggautar muku da wannan ganimar ta khaibara wannan kwanan nan ne daga nan ba zai kai wata biyu ba za ku samu ganiman da aka yi muku alkawari ta khaibara wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khuzuna fa ajjala lakum hadhihi ya gaggautar muku da wannan ta khaibara wa kaffa aydiyan nasi ankum Allah ya kame hannayen mutane ba su far muku ba kamar yadda mutanen makka suke so da sun tara wa annabi sojoji akan hanya sai Allah ya samu labari ya kauce wa wannan hanyar da ya ɗauki hanyar hudaybiya ko kuma mutanen da suka ce za su zo su taimaki yahudawan khaibara yaƙi Allah ya kame hannunsu ya jefa musu tsoro وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين irin waɗannan nasarori da albishirori da ake baku da yarda da kuka samu duka don ya zama ya zama ayatul lilmu'minina aya ga mu'minai wanda da suke jin zafin ba a samu shiga makka ba ya zame musu aya gare su wa ya hadiyakum Allah zai shiryar da ku siradan hanya mustaqiman madaidaiciya haka Allah yake idan ya ba annabi abu nan da nan to daga nan sai ya kawo wani abu irin wannan gurgudan muminai sahabbai su ko ya ba su nasu a can ya ce inna fatana daga watan mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima to su kuma mu'mine sahabbai su ma yanzu a gaya musu wa yahdiyakum siratan mustaqima Allah zai shiryar da ku hanya madaidaiciya hanyar annabi din kenan wanda suke kai وربنا لم تقدروا عليها قد حاب الله بها وكان الله على كل شيء قديرا
وأخرى لم تقدروا عليها قد هاك الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وأخرى akwai maganimomi ukura banda waɗandan muka gaya muku na masu da za a kawo muku da sauri na haibar na kwanan nan ɗin banda na hawazin ɗin akwai waɗansu ganimomi ma lam takdiru alaiha yanzu hannunku bai kai wajensu ba tukuna shine ganimomi da za a samu a ƙasan Faris da ƙasar Rum duk za su dawo hannayen sahabbai a zamanin Sayyidina Umaru lam taqdiru alaiha qad hata Allah biha Allah yana rike da su yana kewaye da su amma ku hannunku bai kai kansu ba tukuna wa kana Allah kusan Allah haka yake kadiran mai iko ne ala kulli shay'in akan duk abin da ya ga daman yi
ولو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا a lokacin da kuke a hudaybiya din nan kafuran makka sun turo mutum tamanin su zo da asuba su bar wa sahabbai su far wa sahabbai akan bazata suka zo sai Allah ya kama su jefa musu tsoro ya kama su aka kai su gaban manzon Allah manzon Allah ya yabe musu aka mai da su waɗansu ma suka aka sake turo waɗansu ma su ma haka Allah jefa musu tsoro sahabbai suka sa su a gaba sai da suka kai su cin- cikin makka Sahab- manzo Allah da sahabbansa dai suna zaune lafiya lau a hudaybiya din wa ukri lam taqdiru alayha qad hada Allah biha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira wa law qatalakum alladhina kafaru da kafiran sun dage sun ce za su yaƙe ku lawallau ladbara da wallahi sun juya sun gudu sun ba ku baya ku ne da nasara a kanku da sun ce za su yaƙe ku walau qatalakum allazina kafaru la wallaw al-adbar da sun juya sun gudu sun mala yajiduna kuma ba za su samu waliyan wani majibincin lamari wanda zai taimake su ba wala nasiran ko wani mataimaki wanda zai taimake su ba tunda ba Allah ba ruwan su da Allah Allah ba ruwan su da shi سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا cewa Allah ya baiwa muminai nasara akan kafirai wannan shine sunnan da Allah ya sunnanta wa kansa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz Allah ya riga ya rubuta shine mai rinjaye da shi da manzanninsa da mabiya manzanninsa shine mai ƙarfi mabuwayi koyaushe aka kara to ah, musulmi za su kori kafirai sai dan abin da ba a rasawa wanda ake yi na ɓanda sawu wanda yake ake cewa ah, alharbu sijalun سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الله بزي تنجا وانا سنة تاسبا كوي وشي كافري دا مسلمي انسوا كرا الله زي بيو مسلمي نصر اكن كافري هكا الله يا اجي سنة سشي هكا يا اجي وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهرتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا
هو الذي الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببر مكة من بعد أن أسفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا Allah Ubangijin nan shi ne dai wanda ya kame hannayenku kar ku far musu ku yaƙe su ku yaƙi mutanen Makka. Allah kuma shi ne ya kame hannayensu ya sa musu tsoro in sun tasan muku sai a jefa musu tsoro. Allah ya kame hannunku kada ku far musu ku yaƙe su domin akwai mumine a cikinsu kar ku tattaka muminan ku yi abin kunya a ce kun kashe kafirai kun ma kashe mutanen addinin ku Allah ya hana ku shiga makan saboda wannan saboda wannan muminai mazaje guda bakwai mata guda biyu Allah ya kame hannayenku ya hana muku fada musu da yaƙi kuma Allah ya kame hannunsu su ma ba za su far muku ba za su iya ba bibanni makka da anan cikin cikin makka tsakanin hudaybiya da makka mil goma ne to a lokacin tsakanin da nisa akwai daji tsakani amma Allah yana kiran wurin cikin makka saboda yanzu ya riga ya zama cikin makka din gari ya zo ya haɗe wurin ya zama cikin makka tun daga lokacin Allah ke kiran wurin cikin makka min ba'di an azbarakum alaihim bayan Allah ya ba ku nasara akan kafiran wa kana Allah ka riga ka san Allah haka yake basiran mai gani ne bi ma ta amalu na abu da kuke aikatawa duka Allah yana ganin ku. كفروا وسدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مهله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير إذن ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هم الذين كفروا هل ينزل سوء أنن كافرا دي مشركا مكة إنن وصدوكم عن المسجد الحرام sannan suka tsare ku suka hana ku isa masallaci mai alhurma don ku yi umra wal hadiya ma'aku fa nan yabluga mahillahu sannan suka tsare hadaya ita ma tana tsare a nan a hudaybiya ba ta samu isa inda za a yanka ta ba ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة من غير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما والهدي معكوبا أن يبلغ مهله أن تري هدايا من قال الله يا فتو دسحبي سنا دراكم هدايا آه guda saba'in suna tsare suna jiran za a shiga makka a soke su a yi umra yadda suka tsare manzo Allah da sahabbai haka suka tsare hadayan ma ba ta samu isa ba walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun ba don dai akwai mazaje muminai da mata muminai a cikin waɗannan kafiran ba lam ta'lamuhu mu ba ku san su ba فتصيبكم منهم معرة أن تدعوهم فتصيبكم منهم معرة من غير علم kada a ba ku dama ku shiga makka da yaƙi kuna kashe kafirai har ku kashe muminai maza da mata wanda suke cikin waɗannan kafirai suna zaune a makka ne rashin ƙarfi ya hana musu hijira maza bakwai mata guda biyu saboda darajar waɗannan maza bakwai ɗin da mata biyu da kuma ana nufin waɗansu za su musulunta za a ci riban yin haka din shi yasa Allah ya dakatar da manzon Allah a Hudaybiya bai bar shi bai ba shi dama ya shiga Makka din ba saboda kada a je a kakkashe kafirai a hada da zu waɗannan musulmai guda tara lam ta'lamuhum an tad'uhum ku fitatta kasu fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilmin domin kada wani abin kunya abin bakin ciki ya same ku cewa kun kashe musulmi a cikin kafiran a cikin tayin da ba ku sani ba liyurkil Allah fi rahmatihi man yasha kuma har yanzu banda wannan Allah ya yi haka ne don Allah shigar da waɗanda ya ga dama a cikin musulunci bayan wannan sulhun hudaybiya da aka yi Allah zai shigar da mutane da yawa a cikin musulunci da an sake da an ba ku dama kun yaƙe su sun mutu ba su shiga musuluncin ba kenan su ma to saboda waɗannan abubuwa Allah ya dakatar da manzon Allah Hudaybiya da aka yi wannan sulhu liyurkil Allah fi rahmati man yasha cikin mutanen akwai su Abu Sufyan ma suna ciki ba su musulunta ba lokacin sai a fadhu makkata yurkil Allah fi rahmati man yasha law tazayyadu amma da za a kawar da waɗannan musulmin guda tara ba sa cikin arnan habba ai da mun sake ku kun tattaka su kun kakkashe su amma saboda waɗannan guda tara muka rike ku kar ku yi abin kunya kar ku kashe musulmi ɗan uwanku walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tad'uhum kar ku je ku tattaka su wa tusibakum minhum ma'aratun min ghairi ilmin liyurkilallahu kuma don Allah shigar da man yasha wanda ya ga dama a cikin musulunci lauta zayyalu da da sun kau su musulmin guda tara din la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima am aida mun azabtar da waɗannan kafirai azaba aliman mai radadi
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وكانوا أحق بها وأهلها وألزمهم كلمة كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الهمية همية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما ألوكة أن الله يتوكد النسوة دهانكلي a zuciyoyin annabi a zuciyar annabi zuciyoyin sauran sahabbai su kuma kafurai izja'ala lokacin da ah, suka su kafiran suka sanya hamiya a cikin zuciyoyinsu hamiya wato goyon bayan ƙarya don a kada gaskiya shi na kiransa hamiya goyon bayan ƙarya don a kada gaskiya sai ya shiga cikin zuciyarsu tana zafi ba su yadda annabi ya shigo makka ba ba su yadda annabi ya shigo to mi sai me in annabi ya shigo makka me zai rage ku ya ce ba ya ya kawo shi ba ku bari ya shiga mai sai me a ba su yadda ba ba su yadda ba ba zai shigo mana garin mu kowa ya san muna yaƙi da shi ya shigo ba mu yadda ba ba mu yadda ba goyon bayan ƙarya kenan akan aka da gaskiya haka kuma goyon bayan ƙarya a lokacin da suka ce ba su yadda a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba in an rubuta bismillahir rahmanir rahim sai me zai same ku suka ce ba su yadda ba sai dai a rubuta bismillahir lahumma ha kuma lokacin da suka ce ba su yadda a rubuta muhammadur rasulullahi ba sai dai a rubuta muhammad dan abdullahi to sai me irin wannan zafin zuciya na goyon bayan ƙarya don a kada gaskiya izjar lannaka rufi qulubi mudhamiyata hamiyatal jahiliyyati irin hamiyyar nan na jahiliya na goyon bayan ƙarya don a kada gaskiya a ijalin hamiyyar hamiyyar jahiliyati fa anzalallahu sajiyata ala rasulihi wa alal mu'minina a lokacin sai Allah ya saukar da natsuwa da kwanciyar hankali a zuciyoyin a zuciyar annabi da mutanensa muminai fa anzalallahu sakinata ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimata taqwa yalzimta musu wannan kaliman nan ta tsoron Allah yalzimta musu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah da annabi da sahabbai Allah ya lizimta musu faɗin la ilaha illallah la ilaha illa zuciyarsu ta yi sanyi Allah ya saukar da sanyi a cikin zuciyarsu a lokacin da waɗancan ku zuciyarsu na cikin zafi annabi ba zai shiga garin su ba garin kudawa ba za a rubuta Muhammadu Rasulullahi ba to ko ba a rubuta Muhammadu Rasulullahi ba ai Allah da kansa ya kira shi Muhammadu Rasulullah wa kanu haqqa biha wa ahliha wannan kalima ta la ilaha illa Allah dama annabi da sahabbai su suka cancanci wannan kalimar la ilaha illallah ba kafirai wanda aka saukar wanda suka sanya hamiya ta jahiliya a zuciyarsu ba su annabi da sahabbai su ne masu kalmar la ilaha illallah alzamahum kalimatat taqwa yasa muke kiran zikirin safe da yamma lazimi alzamahum lazimi alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha su suka cancanci wannan kalma su ne kuma suka zama zuwa ma'abutan wannan kalma annabi da sahabbansa wa kana Allahu aliman hakima wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah haka yake aliman masani ne bi kulli shay'in na komai da komai haka yana faruwa ko a yanzu kaji mutane mutum ya gina masallaci a ce za a yi wazifa a masallacin ni ba wanda zai wata wazifa a masallaci na ba wanda zai wata wazifa a masallaci na me za a yi a wurin daga istighfari sai salatin annabi sai la ilaha illallah shine ba ka so ha kuma yanzu har cikin makarantu waɗansu samarin musulmi a cikin makarantu suna hanawa ba wanda ya sayi musu wazifa a makarantarsu makarantar ba ta su bace ta gwamnati ce gwamnatin ku abin da ake karantarwa a cikin makarantar freedom of religion to menene ba a gidan ku za a yi wazifar ba ba a gidan ku za a yi wazifar ba a makaranta makaranta ba ta ku ba ta gwamnati ko makarantar ba addini take karantarwa ba tana karantar da dokoki ne yana daga cikin dokokin freedom of religion to banda goyon bayan ƙarya don a kada gaskiya in an yi wazifar mai zai same ku abin da yake yi cikin wazifar kamar yadda na faɗa da farko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin fatihan nan wanda sallah ba ta yi sai da ita istighfarin nan wanda komai kankantan karatun musulmi ya je idza jaa ya ji Allah yana ga yau annabi yayi istighfari wastaghfir nauka tawwaban sai salatin annabi wanda Allah da kansa da mala'ikunsa suke wa annabi salati Allah ya gayyaci muminai da mutane da aljanu su zo su yi wa annabi salati sai la ilaha illallah kalmar da in mutum bai faɗa ba ya zama musulmi tun farkon duniya har ƙarshe abin da za a yi kenan in an hana yin sa me ka samu in in an yi shi me zai same ka saboda goyon bayan ƙarya dai don aka da gaskiya wa alzahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha annabi shi ya cancanci wannan kalma da shi da sahabbanza ko su ne kuma mazuwa wannan kalma wa kana Allah sani Allah bi kulli shay'in alim masanin komai da komai ne علم ما لم تعلم جعل من دون ذلك فتحا قريبا فقد صدق الله فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا حقيقة الله ياي والنبي ya gaskatar wa annabi da mafarkin da ya yi ya yi mafarki da shi da sahabbai za su shiga makka cikin aminci za su yi umra mai aski zai yi aski mai sausaye zai yi sausaye amma fa ba ce ko bana ba a sai dai baɗi to baɗin ta yi Allah ya gaskata wannan mafarki mafarkin manzon Allah gaskiya ne Allah ya gaskata shi a shekarar da ta biyo ba shekarar bara a cikin zulƙida Allah bai yarda ba a cikin zulhaji Allah bai yarda ba sai aka koma gida aka je aka yi yakin khaibara aka koma gida a shekara ta bakwai aka zo aka yi umratul qada hakika Allah ya gaskata wa annabi mafarkinsa da gaskiya da tarkulun al-masjid al-harama kamar yadda yake wallahi za ku shiga al-masjid al-harama masallaci mai alhurma insha Allah in Allah ya so Allah ne yake faɗin insha Allah to Allah wanda ya san komai da komai mai ikon komai da komai ya faɗi magana ya ce insha Allah kai ko musulmi wanda baka san komai da komai ba baka da ikon komai da komai dole in zaka faɗi wani abun da zaka yi gaba ka ce insha Allah don Allah ya koya mana insha Allah aminina muhallikina ru'usakum a amince kuna masu yin askin kawunanku waɗansunku kuma za su yi sausayi wa muqassirina la takhafuna a amince kuma ba ku jin tsoron komai fa'alima ma lam ta'lamu Allah ya san abin da ba ku sani ba a cikin yadda da wannan sharuɗa da rubuta wannan yarjejjeniyoyi da kuke jin zafinsu Allah ya san abin da ba ku sani ba na alherin da zai biyo a cikin wannan yarjejjeniya da aka rubuta ta hudaybiya ne wasu malamai suke cewa yanzu zaman da muke yawanci a duniya zaman da muke yi kenan wato yarjejjeniya irin ta hudaybiya sun ce ba su yarda da muhammadun rasulullahi ba amma su yarda da Muhammad ɗan Abdullahi ba su yarda da bismillahir rahmanir rahim ba amma su yarda da rizqan lahumma to tun da yake haka ne annabi yace to ni na yarda ni Muhammad ɗan Abdullahi ne kamar yadda na yarda ni Muhammadur Rasulullahi ne to mu taru akan abin da kuka yarda da shi ne mu muka yarda da shi mu rubuta to dokokin ƙasa yanzu abin da ake kai ne wani abu ne shi ba kafirci bane zalla ko ba musulunci bane amma an haɗu akan wani abu ne wanda yake na maslaha to shi ne ake rubuta dokokin ƙasa ba kafirci zalla ba ne ko ko ba dai musulunci ba ne ko da yake a ƙa'idar lizimta duk abin da ba kafirci ba zai iya zama duk abin da ba musulunci ba zai iya zama kafirci to wannan dai ba kafirci ake nufi ba ana so ne a haɗu akan abin da kowa ya yarda da shi don a zauna lafiya a yarjejjenoni a rubuta a kansu fa'alima malam ta'alamu wa jala min duni zalika watan qariba Allah ya riga ya san wani abun da baku sani ba cikin wannan yarjejjeniyoyi da aka rubuta annabi ya yarda su wa jala min duni zalika watan qariba Allah ya sanya muku lifata yi kuza kuza shine fathu kaibara bayan kun koma bayan kun koma a cikin zulhajji in kun koma za ku wuce farkon al-muharram na shekara ta bakwai za ku samu fathu fathu khaybara wa jara min dun zalika fatan qariba والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو شيء الله هو شيء أرسل رسوله بالهدى شيء وند أيكو ون منزل ناسا النبي محمد كنا huwa allazi arsala rasulahu bil huda shi ya aiko wannan manzon nasa annabi Muhammadu bil huda da shari'a wa dinil haqqi ya aiko shi da addini na gaskiya li yuzhirahu dun ya dora wannan addinin ala addini kullihi akan dukkan abin da ake kiransa addini ya zama musulunci shine akama kuma haka yake yanzu ba wani addini wanda musulunci bai hau kansa ba ba wata sha'ira ta wani addini irin wanda ake wa musulunci wanda duk shekara ana taron arfa ba irin ba, babu taron irinsa a duk duniya gaba ɗaya na addini ne zalla sannan kuma za ka sa kunne ka ji ko'ina ana kiran sallah ko'ina ana kiran sallah musamman da daddare kaga wannan duka yana nuna ba wani addinin da musulunci bai hau kansa ba liyuzhirahu don ya dora addini ya dora shi ala addini kullihi akan dukkan abin da ake kiransa addini dukansa wa kafe billahi shahidan muhammadur rasulullah Allah ya isa shaida Muhammadu manzon Allah ne ko mutanen Makka sun yarda ko ba su yarda ba ko su hailu wanda zai zai zauna a rubuta yarjejeniyar da shi ko ya yarda Muhammadu Rasulullah ne ko bai yarda ba Muhammadu Rasulullah wannan la ilaha illallah din nan Muhammadu Rasulullah din nan da a Makka shine fa in ka fito ka faɗa sai a kashe ka yanzu ko ba wata muryar da ta kai la ilaha illallah a Makka kullun zaka ji lasfikoki suna faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a makkan dai lokacin da yanka bari kalma ɗa aka ji ka kashe ka za ka ya aishe da in kwanan ka na gaba amma gashi yanzu ko ina da ko ina ana faɗin wannan kalma ana faɗin wannan shahada alhamdulillah Allah ya riga ya tabbatar da Muhammadun Rasulullah ko kowa ya yarda ko kowa bai yarda Muhammadun Rasulullah عليه وسلم محمد رسول الله الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع الذي به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
محمد رسول الله والذين ما هو شداء ولا الكفير رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوي على سوقه يوجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا السالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما karatunmu tun na jiya har kawo na yau yana nuna darajan sahabbai mabiya manzon Allah mutanen da annabi ya ce duk wanda ya yi mubaya'an nan a nan ba zai shiga wuta ba dubu da ɗari uku ko dubu da ɗari hudu ko dubu da ɗari biyar duka annabi ya lamunce tun daga nan sun zama 'yan aljanna sahabbai kenan kuma kana ji yanzu yana cewa muhammadun rasulullah shi manzon Allah annabi muhammadu manzon Allah ne wallazina ma'ahu sahabban da suke tare da shi sifofinsu a shidda wal kuffaru rahama'u bainahum mutane ne masu tsanani wa kafirai masu tausayi da junansu rahama'u bainahum tarahum zaka gansu rukka'an sujjadan masu yawan ruku'u masu yawan sujjada su sahabban yabtaguna fadlan min Allah suna neman fallan Allah wa ridwanan da yardan Allah shi ma hum fi wujuhim daga ganin fiskar su za ga alamar alheri a fiskar su min asari sujudi saboda sujjada da suke wa Allah zalika masaluhum fit tawra yadda kajin nan da haka yake sunayensa yake rubuce a cikin attaura tun lokacin da Allah bai kawo su duniya ba haka yake rubuce wa mazalun fil injili misali yadda suka ci injila kuma za a gaya maka nan gaba kun ji da yadda Allah yake yabon sahabban manzon Allah sahabban manzon Allah waɗansu mutane ne wanda Allah ya halicce su musamman ya darajanta su ya ɓoye su ya ajiye su ba zai fito da su ba sai ran da zai fitar da annabi Muhammad duniya ya sa su rako shi su rako shi su fito tare da shi su taimake shi karban aikan Allah su taimake shi isar da aikan Allah kuma Allah ya ce ya yarda da su ya ce as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah ya ce sahabban manzo Allah tun daga na farkon muhajirina da lansar har na tsakiya har na ƙarshe har wanda suka biyo bayan suka yi aiki irin nasu Allah ya yarda da su yadda suka yarda da Allah kuma Allah ya ajiye musu aljanna to waɗannan mutane in kai ka nuna waɗansu daga cikin kace banda waɗannan Allah ya riga ce su ne kai ka ce banda su magana ka za a ɗauka ko maganar Allah to saboda haka duk wanda yake sukan sahabbai ya soki addinin musulunci ya soki annabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi shine Allah ya haɗa shi da su musamman abubakar da umaru abubakar ɗin nan tun yana da shekara goma sha takwas yake bin manzo Allah manzo Allah na shekara ashirin ba sa rabuwa suna abokan juna har lokacin da shekara ashirin ta ƙaru annabi ya zama mai shekara arba'in abubakar ya zama mai shekara arba'in biyu babu aka aiko shi ya ce na yarda ba wata jayayya ya ce kowa na bi masa maganar musulunci sai na ji wani abu sai ya tattauna wani abu kamun ya amsa min amma abubakar bai tattauna kuma sai ya yarda kawai kuma abubakar ɗin ya rayu da shi kuma har yanzu nan suna cikin ɗaki ɗaya da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi abubakar da umaru yadda Allah ya ce ya ya zai bai wa annabi sai annabi ya ce ya yarda haka Allah ya gaya wa abubakar yana cewa wasu yujan nabuwar atka yana kiransa atka allazi yuti malu ya tazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil ala wa la sawfa yarda kamar yadda Allah ya gaya wa annabi wanda sau yutsi ka rabu ka matar ba aka ya gaya wa abubakar saboda haka gaba da sahabbai rashin rabo ne ai nesa Allah ne ya zaɓe su ya zaɓi annabi ya haɗa su musamman iyalan manzon Allah idan domin duk abin da annabi yake so dole ka so shi kai musulmi to annabi yana son abubakar annabi yana son umaru annabi yana son Aisha annabi yana son Hamza in kaje kai baka son su to baka son abin da annabi yake so kenan duk abin da annabi yake so ko Allah yana son sa duk abin duk abin da ya shafi annabi tayyibun ne saboda haka hazari mutane su ji tsoron sukan sahabbai sukan sahabbai sukan annabi ne sukan addini ne ai ko mutum ne dan uwanka ya zabi aboki ya mai da shi ba kamar sa cikin abokansa kai ko kaje wanda ya zaɓi wannan da ya karɓe sa abin da yake yi ba wannan domin wanda duk yake abubakar ya ce annabi bai sa abin da yake yi ba don me ya zaɓi abubakar ya fifita shi duk wanda ya soki aisha ya ce annabi bai sa abin da yake don me ya fifita aisha duk wanda ya soki hafsa haka saboda haka bala'i ne mutum a jiki yana suka sahabbai bata musu bata musulunci ya bata musuluncinsa ne Allah yana son su ya yarda da su ya shirya musu aljanna kai mai ka iya don ka ce baka yarda da su ba kamar dai misali ko da mutum ne ya tura ka ya tura ka wajen wanda yake bi bashi ka je yau kuɗi na a wurin wani ka karɓo min kuɗi na ko da tsiya ko da arziki sai ka je ka nema da arzikin bai biya ba sai ka kama tsiya din kana kokowa da shi sai mai kuɗin ya zo kai kai mai kuke yi ne mai gida ka ce in karɓi kuɗin nan ko da tsiya ko da arziki da arziki na kasa samu shi muka faɗa tsiyan shi bayan ka na yafe masa kuɗin to me kayya eh to sahabbai in kace sun yi wani dan laifi ne ma Allah ya ce ya yarda da su me kayya Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ذات ذات ركعا ما سيوا الركوع سجدا ما سيوا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سنا نيمن فضلا الله ده يردان الله سيميهم في وجوه da ganin fiskan su zaka gane alamomin alheri a fiskan su fiskan su nan tana da nuri simayun fi wujuhi min asari sujudi saboda yawan sujjada ba wai wani abu da yake faruwa a goshin mutane saboda goga goshin a ƙasa har yi wani tabo ba shi ake nufi ba wata alama ce ta masu tallan dare da kaga fiskan za ga haske zalika masalun fit taura yadda ka jin haka haka yake sunayen sa yake rubuce a cikin taura a masalun fil injili yadda alamomin suke rubuce cikin littafin annabi isa injila kuwa kazar in akraja shar'ahu kamar dai gona ta fitar da yabanyarsa fa'azarahu ta ƙarfafa yabanyar fasta na da yayi ƙarfi yayi kara fasta wi ala suqi karan ya tsaya da kansa yujibu zurra'a wanda mai mai gonar da ya gani sai ya sai wannan gona sai ta ƙayatar da shi saboda kyan alamominta Allah ya yi haka ne liyan riza bi kuffara don ya sa kafirai su yi fishi da ya ga abin da suke da kafirai sun ga abin da sahabbai suke ciki sai fishi ya dame su su damu ba sa son sahabban manzon Allah su zama haka din nan sai su yi fishi ya dame su yanzu da bimar kuffar don Allah ya sa fishi da haushi ya damu kafirai in sun ga sahabbai sun fara da rauni da annabi shi kadai ne ya zo ya ce Allah ya aiko shi Khadija ta ce ta yarda, Abubakar ya ce ya yarda, Aliyu ya ce ya yarda, har abin ya fita gidansu ya shiga anguwa ya shiga gari har ya shiga duniya. Karfinsu har ya kai su yaƙi Farisa su yaƙi Rom, da ko ga sunan ana ganin su kamar da rauni. Yanzu zabi mulku fara, Allah ya musu wannan karfin ne don ya sa haushi a zuciyar kafirai nasu. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله ياي الكوري وودن سكي imani da kyakkyawan aiki sahabban da waɗanda suka bi hanya irin nasu maghfiratan wata irin gafara wa ajaran da wani irin lada Allah ya yi alkawarin wata irin gafara da wani irin lada wa waɗannan masu kyakkyawan imani masu kyakkyawan aiki wa ajaran aziman da wani irin lada mai wani irin girma
shi ne da matanta sai saka su take biyu sai ta yi aure wani wuri ya aure ya lalace sai ta dawo ta ya aure ta ina tambaya sakin biyun bayan suna nan ko kuma a ba su nan ai saki biyun nan suna jiransa ya yi saki ɗaya saki biyun nan suna nan suna jiransa in ya yi saki ɗaya to shika uku kenan ba dama ya aure ta sai ta sake auren wani ya kwanta da ita da ya kai shika uku ne to in wani ya aure ta ta halatta sai a sake lissafi amma yanzu tun da yake shika biyu ne shika biyu don shika don an yi aure ba zai halatta masa ita ba shiga biyun suna jiransa da ya shiga da ya zama shiga uku.
a mutum ne da matansa sai je shiga tsakanin sai rufe ta sai wani ya aure ta sai ya zo kuma yana kiranta a waya yana zuga ta har ya fidda ta gidan wancan wanda ya aure ta na biyu sai ta dawo kuma ya aure ta tana tambaya wannan auren da ya yi na biyu a ai abin da ya yi ya yi zunubi mutum ya ya ta kiran matar mutane har ya zuga ta ya fidda ita daga cikin ɗakinta ai babban zunubi ne ko da bai aure ta ba balle ya aure ta bayan ta fita to amma wannan auren wannan abin da yayin ba zai bata auren su da wannan abubuwan da ba za su bata auren ba domin haramun bai da karfi ya haramta halal
wai mutum ne yake da wurin wankanta a cikin daki amma kullum zai kuzari sai ta yayi kuzari shin ya halatta haka
a wai kana tambayan musulmi ya yi fitsari a tsaye fitsari a tsaye dai makaruhi ne to masu karban dariƙa dariƙar tijjaniya Allah yana son ta yana son a yi ta yana ce wasu kuri marabbi ga bukratan wa azilan wasu kuri la kafiran lallakum tawlihuna inna la yuhibbu tawabina amma ku ba ce dole ko wani musulmi sai yayi ba inna hadhi tazkira kuma shi ta kaza ila rabbi sabila wanda yake so ya karbi hanya zuwa ga Allah ɗariƙar tijjaniya in an shiga ba a fita ba a fita za a riƙe ta har zuwa tsufa har zuwa barin duniya kana tare da ɗariƙar tijjaniya ba a haɗa ta kuma da wata ɗariƙa ɗari kuma ne ɗari uku da goma sha uku ne ba a haɗa tijjaniya da kowace su kuma ba a zuwa ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin tijjaniya amma dukkan waliyan Allah muna son su muna girmama su kuma za a yi sallah cikin jama'a maza kenan sai dai in ba samu jama'a bane mutum ya sallah shi kadai a girmama iyaye da mutunta su da ba su daraja maza kenan mata suna girmama mazajen su ne jam'in wazifa da jam'in zikirin juma mazaje kenan mata duk inda suke nan za su yi iwa da su ko ba a shanta ba duk wanda ya karbi wannan sharadi na ba shi dari ga shehu tijani da hazumi da wazifa da zikirin juma Allah ya taimake mu Allah ji gamu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ta kawo shi wani mu da alheri Allah ta gashi wani mu da alheri Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana jama'ar mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya saukar da alheri da albarka cikin Najeriya Allah ya yi bala'i da damuwa cikin Najeriya albarka na sallallahu alaihi wasallam اللهم عليك من كان بلا كراهه اللهم عليك الدنيا دلائر الهير الدنيا دلائر بركه نبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين